فصل يجب إخراج الذهب عن الورق ya halatta a fidda zinari ga barin azurfa ina lura na maganan kuɗi duk inda za ka je a littafi za a ce ware zahab ware zahab zinari da azurfa to rayuwar yanzu ba zinari a kasuwa a kuɗin kashewa ba azurfa a kuɗin kashewa sai ganyayyaki wato takardu da aka yi wani wuri a ce naira wani wuri a ce dola wani wuri a ce riyal wani wuri a ce dirham to wannan shi wannan takardu da ya zama duniya yake amfani da shi wasiƙa ne na masu dinari da azurfa mai wannan kuɗi yana da adadin kaza mai nauyin zinari kaza sunaka kuɗin ne ya zama matsayin zinari da azurfa yana ce kawai zinari da azurfa shi za a fi da zaka yana sai ka ce babu zaka kenan tun da dinar dai yanzu sai dai ka gan shi a wuya wajen mata dahab ko ka gan shi a wajen wuri a tsaye haka to waɗannan duniya sai koma yanzu ya koma takardu takardun nan ba kuɗi ba ne wasiƙan kuɗi ne labarin ba da kuɗi ne ga ƙasar nan ta yarda da wannan takardan shi ne kuɗi da hoton kafiri kaza ko hoton musulmi kaza shi ne kuɗin to su ne wakilan zinari da azurfa saraka shi yasa kake gani dole ne akan bincike masu ainihin amfani da kuɗin nawa ne adadin zinari ya kai dinari ashirin sai kaga sun ce kaza ne bana a ce miliyan ɗaya da wani abu wani lokaci a ce kaza wace a kaza to wannan dole ne ya yi amfani da irin wannan nuna ka ba zai taɓa faɗi ba to shi ne ya ce to a zamanin da kuɗin guda biyu ne azurfa da zinari to azurfa kamar kuɗin canjin zinari ne ya gaya maka adadin su can baya cewa zinari ashirin shine in ya kai shekara cikakke mulki cikakke ba abin ka bashi za ka fi da zakka shi ne rubul ushiri idan ko azurfa kake da shi to in ya kai ɗari biyu wato kaga kowane dinari ɗaya canjin shi dirhami goma goma kenan to in sun kai wannan adadi shi ma za ka ba da rubul ushiri to shi ne ce to sai zama a zamanin dan ne yau sai zama zinarin kake da shi ashirin ko kana da ashirin dinari kana da dirhami ɗari biyu to ba dole ne sai ka ce sai ka canza dinarin nan ka fitar ko ka canza dirhamin ka fitar ba su kana iya fitarwa a canjin a dinarin a azurfa din kana iya fitarwa a dinari din shine yake so ya bayani anan ya juzu ikhraju zahabi fitar da zinari anil wadake a matsayin azurfa ya wajaba wal wadake azurfa anil dirhami gabanin dinari wata jibu niyyatu zakati zakka in za a yi ta niyyan yin zakka ya zama wajibi za ka yi kai niyya Allah da ya ɗora maka to gashi zakkan kayan niyya za ka bada ta wa tabrikatuha bil mawli allazi wajabat fihi kuma da rarraba zakkan a wurin da ta wajaba a cikin sa garin da kake zaune ko inda kake sana'a nan ne in ka fidda zakkan nan ya kamata a raba mafakirai ɗaya daga cikin nau'o'i guda takwas nan da Allah ya ce a basu in ka same su duka to in baka same su duka ba in fakirai ka samu ka ba in miskene ne in amili na in mu'allafa tukuluhu ne gashi nan wala yajuzu naqaluha bi halatta a cire zakka a dauki zakka daga inda ta wajaba an hu gabarin wurin da ta wajaba nan illa an yakuna mawliyun akharu sai dai in ya kasance akwai wani wuri daban wannan wurin bihi fuqara akwai fakirai a ciki wato mabukata ashaddu idaman wanda suka fi tsananin rashi kamar ya ce kana zaune a manyan manyan garuruwa ko kana ma kasan waje misali kana america kana da kuɗi ta tan fakiri bai da yawa to in ka samu da kuɗin ka ya kai zakka ya halatta ka samu yan wasu yanka ba su can kuma ka aiko gida a ba fakiri wanda za su fi farin ciki da shi na to wannan kan fa innahu shi zakkan in ya zamo kana da wani wuri wanda wurin nan akwai fakirin da suka fi tsananin talauci fiye da inda kake fa innahu yuda min hato za a ɗiba kaɗan daga zakkan a bayar fi maulid rujubi a cikin wurin da ya waje faɗin a inda kake wa yunkalu a ɗauki aksaruwa a cire mafi yawanta lil adami a kai mafi rashi ɗin wannan kenan to fasalin na fasali na zai wani bayani daban idan zala zakata idan mai kuɗi ya ware zakka innal haule daidai shekaran yau kudi na cika shekara ɗaya mulki cikakke shekara cikakke ba wani wanda yake bi na bashi ina da dinari ashirin ko ina da dirhami ɗari biyu da ya ware ta misali da daddare ya gama lissafi sai ya ware ce to ga nawa ga na Allah fala'at sai ta tozarta wani abu ya samu dalili ko sacewa ko gobara ko ya faɗi ka sa aljihu za ka je rabawa sai ya faɗi a hanya ko aka sace to mene hukunci ya ce to wannan ba naka bane haka Allah ya so ai da kuɗin lamiyar man ba zai biya ba kai da kawa da zakan ba wani abin da ya waje ba akan ka wannan ba biya akan ka amma domin ka yi ta kan lokaci shine saba biya wani azala idan ya ware zakan ba da raholi bai yi ba sai bayan shekara ya wuce yana ta shiri ta sai ba da raholi bayan shekara ne sai irin haka din ya faru ko sacewa ko gobara ko ya faɗi wurin kai wato wannan kan lamina zai biya saboda bai fidda a kan lokaci ba wani azalaha idan kuma ya ware zakkan sun ma za a asaba sannan asalin kuɗin da ya ware zakka a kai ga kuɗina na ware zakka dinari ashirin na fida na fida ruwal ushiri sai ka ajiye dinari ashirin ɗin ka sauran a gefe zakkan kuma ka ajiye su a gefe sai aka zo aka ɗauke naka aka bar zakkan nakan da kake da ka ɗauke sai zakkan to ya za a yi ba yadda za ka yi fa inna hu ya tafa uha li arbabiha dole ka meka masu shi ba sai shiga cikin bakiran bane ma to amma tun da naka ne ba za ka yi haka ba daure ka ba masu shi Allah zai buɗo ta hanya ai yayi laifi yayi laifi wa mata wanda ya mutu kabla ikhrajin zakati gabanin fidda zakka shekara ya yi ko lalura ya sami fidda ba ko rashin lafiya amma lokacin fidda zakansa ya yi sai ya mutu bai riga fidda zakan ba to da zarar ya mutu ai kudi ya zama na gado ba na shi ba ne to amma zakkan ya riga ya hau kan shi kamin ya zama na gado ɗin to sai ya mutu to wani za a ware masa tun da lokacin ya yi awa sabi akwai wasici da ita yana cikin kwance ceto lokacin zakana ya yi ko da mutuwa na yi ko guda man zakan nan ko kuma ya ce da Allah ba rabin bin da zakka ba ba rama wancan man bin da zakka ba don Allah kamin ku rage ku fidda ku cire mun zakkan nan shine ma ne ce fa inna hutu khazu min ra'si mali za a karba daga ra'sul mali ma'ana ra'sul mali koda koda zakkan zai cinye kuɗin yawa ko da zakan zai cinye kudin shine ra'asul mali din misali yayi zakan shekara goma bai bada ba aka cire na bara aka cire na bari kan dama shari'a ya ce in ana bin ka zakan shekaru ka fidda na bara ka fidda na bara wancan ka fidda na bana to fa matukan sauran da ake fiddawa ya rage ya kai zakka sai ka fidda to amma ka fidda na bara wancan ka fidda na bara bana sai ka ga bai kai dinari 20 ba to ta faɗi ta faɗi shekaru ne da yawa a kanka misali shekara biyar ko shida kana da kace to kai bari da yamma kai na faɗa ka cire ni shekaran farko bai kasa ishirin ba ka kashe na biyu bai kasa ishirin ba na uku na hudu sai dawo dinari goma sha tara to zakka ta faɗi na'am wai samu an so fi sadakati ta ɗauye a cikin sadakan ta ɗauye wato sadakan da ba na ba ba ba ba ba na zakka ba sadaka ce wadda kake so ka yi an so a sirri ɓoyewa saboda ta fi lada an so sarrafa ta ba da ita lila ƙaribi ga makusanta na kusa da kai waljira ne da makota wato a ƙaribi nan da ke faɗa kamar yan uwa kenan wata da akadu tana ƙarfafuwa fi shahar ramalana a cikin watan ramalana abin da ya sa ce makusanta lokacin da aka saukar da ayan lanta na lulbira ta tumbe kun mata himmuna lallai ba za ku samu alkhairi ba sai kun bada abin da kuke so to akwai wata gona da ake ce mata bayru ha'a a kusa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mai inuwa mai ruwa mai daɗi annabi yakan shiga ya huta a ciki ya sha inuwa ya ci dabino sai Allah ya ce ba fa za ku samu alheri ba sai kun bada abin da kuke so sai annabi ya karanta ayan sai shi mai gonan ya zo samu lalace ya rasulallah inna habba amwali bayruha dukiyar da na fi so duka a ciki ba kaman gonan bayruha yanzu Allah ya ce ba zan samu alheri ba sai na ba da ita to zan ba da ita fi sabilillahi wa zan ba wa ya kamata sai annabi ce ba ba yan uwanka ka je ka ba yan uwanka to sannan ya raba ma yan uwansa da wani da wani da wani da wani sai ka za ka fara kyauta ka fara da na kusa da kai yan uwa don akwai ƙarin zumunci akwai ƙarin soyayya akwai ɗan kashe gaba a ciki ko ana ɗan hararen ka kaɗan sake wani abu sai ka ga kuma an fara na'am wata ta'akkadu waljira ne da makota su ma makota ai kamar yan uwa ne wani makoci ma ya fi kusa da dan uwa tun wani makoci wani dan uwan yana nesa shi ko wani makoci yana gani yadda abubuwa ke shiga gidanka yana dawowa da sauransu to kaga shi ma ana son a zauna lafiya da shi to shi makocin shi ma kaɗan sake mashi wani abu to ko da daga ba za ka ga wani abun ya yi sauki haka wata ta'akkadu tana karfafawa ita zakkan a yi tafi shahar ramadana ma'ana duk sanda dukiyan ka yi shekara dai an so ka da zakka to amma ya kamata ka daidaita ya zama cikin watan ramalana saboda duk abin da aka yi cikin ramalana ana ninnin kalada a ciki sannan lokacin da ake so a samu taimako a kenan to wannan an gama magana akan zakkan kudi da zakkan noma da zakkan dabbobi to za a yi magana akan sadakatul fadri wato sadakan da annabi ya farlanta wannan bai zo a cikin alkur'ani ba annabi ne ya ce farilla don a taimaki fakirai wato in an gama sallan idi karama to ana so a yi sadakan hatsi shine ce sadakatul fidiri sadakan idin fidiri wato idin karamar sallah kamar yadda muke cewa wajibatun wajiba ce farala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya fallanta ta abin da yasa yake so ya ga maka manzo Allah ya ce ma atakum rasul fa huzu kuma na kun an fanta duk abin da annabi ya horo Allah ne ya horo su da ka an gado alkurani za ga maganar zakan kuɗi yake da ka ba maganar zakan fidiri to maza Allah ya ce to ni na fallanta wannan don a taimaki miskinai to shi sa malam yakan ce farala ha rasulullahi karka ce wannan farillan Allah ne amma farillan maza Allah na Allah ne tajibu ta wajaba bi awwali lailati idil fidri a farkon daren idin fidiri wato idin karamar sallah wato da ranar an ce yau an ga watan karamar sallah da daddare tun lokacin ta ya shiga ala ahadil kawalai ne a ɗayan maganganun malamai guda biyu almashahurai ne mashahurai guda biyu al'akharu ɗaya magana ta ji ta waje wa bi dului fajir yau mil aidi da hudowan alfiyar ranar idi ɗin wato bata waje ba da daddaren ba sai gari ya waye ma'ana an kira sallan asubahi alfijir ya ke kenan aka yi sallan asubahi to lokacin ne ta waje ba na'am fa'idatul khilafi fa'idan sabani tazaru tana bayyana fi man mata cikin wanda ya mutu wato kenan idan mutum ya mutu ga wanda ya ce sai da asuba ne in ya mutu kamin asuba ta faɗi a kansa kenan ko bata faɗi ba da kuma wanda ya ce a'a sai an hudu alfijiri shi kuma ɗan da aka haifa da daddare bai kama shi ba kenan sai wanda aka haifa bayan alfijiri ilafin akwai saɓani wani juzo a awuli da ko aka haife shi aw aslama ko musulunta aw na zalika ko makamancin wannan wa juzai khajuwa ya halatta a fidda zakan fitiri kabla yawmin idi kamin ranar idi bil yawmin da kwana biyu wa salatu da kwana uku yana magana a can a wajabci ne ta zama wajibi a kanka lokacin da aka ce an ga wata ko lokacin da alfijir yake to amma misali kana tunanin za a bi ni bashi lokaci kara sai ka ce bari in bayar tun yau bari in bayar tun yau kaga na huta to shine ake magana ana ba za ka ce a dole dole sai wancan lokacin ba dama abin da ake so a taimake mara shi wani lokaci in sai da daddaren ka bayar sarrafa shi wani abincin ba za a iya sarrafa shi zuwa safin ba kuma so ake ran idi kowa ya farin ciki ba bakin cikin da zai wa a ce yau idi gidanka ba abinci to shi sa annabi ya fallanta wannan don haka aka ba da dama a fidda ita kamin ranar idin biliyan mai da kwana biyu aw bi salasati aw wa salatin da kwana uku wala taskudu zakan bidiri bai fadi bi muluni zamani ya dun shudewan zamanin sai baka bar da daddaren ba baka bar da asuba ba sai ka manta amma wani mantuwa ne yana da shi a daki ya manta har kwana daya har kwana biyu to bai fadi ba ba ana magana da wanda bai da shi bane mantuwa ne ko ko ya shagala wala turfa ba a ba da ita takkan fijirin illa li fakirin sai fakiri mawadaci kan ba ta shi ake ba su ake so su fitar su ba mara shi ne sannan kuma ya zama hurrin da ba bawa ba musulmin musulmi ban da kafiri wahiya ita zakkan nan na fidiri adadin abin da ake bayarwa sa'un sa'i guda ne sa'i kuma mudun nabi guda hudu in sun taru shi ake ce sa'i ɗaya in kana da shi in baka da shi yanzu tiyar mu da ake amfani da ita duk sanda ka dauke ɗaya ka bayar daidai yake da sa'i hudu nan na manzo Allah a mudun nabi din ba gwangwani uku a ciki sai an ƙara eh to ba gwamma a bi gaba gaba min galibi daga marin jayin kuti abincin ahalbari kamar ya kamar gatan mai malam wani irin nauyin abinci za a bayar sai ce abin da ya fi linjaya daga kutu abin da ake ce ma kutu ɗa'amu daban kutu daban kutu abin da za ka ci ka ƙoshi abin da za ka ci ka ƙoshi yanzu kaga kamar galibi kayan marmari ba ana cin su a ƙoshi ba ne ko ba za ka ɗauko mangoro in ba lalura ba ka ɗauka ka sha ka ƙoshi in ka haka ya zama lalura ba za ka ɗebo ko abin nan su gwaiba su menene ba in ka an ce an ci an ƙoshi akwai lalura amma kutu abinci wadda za a sarrafa ko gero ko dawa ko shinkafa mu a nahiyar mu kenan ba ina ko masu nahiya su sukan ci dabino su ƙoshi za su kanci dabino su ƙoshi kaga to wannan duk irin abin da ake ci a rayu shine kotu abin da mutum zai ci a rayu kuma zai zama abinci kuma malamai sun sake lissafi min mayu da haru abin da za a iya ajiyewa za ka iya ajiye shinkafa ta shekara dawa gero haka nan dabino ma za ka iya ajiye amma za ka ajiye mangoro kwana bakwai sai kuda ya cika ma ɗaki min galibi ko talibai alal musulmi akan musulmi alhurrida almukallafi baligi almusir mai wadata wato kaga mara wadata ba a sa da shi ba zai fitar shi mawadacin nan musulmin annabsi zai fitar makansa wa amal ta zama wani bakato zai ciyar da wanda ciyar da shi ya lizimta ko wanda Allah ya dora ka ciyar da su 'ya'yanka matanka da kuma misali iyaye in ba su da shi uwa ko uba amma dan uwa ba ce ka ce da shi dole ba sai ka ga dama yawa waɗannan ne su ne Allah ya ce ka wajabtar da su ka ce da su amma amin musulmi daga musulmai khafatan akwai wani wanda ya wajaba ka ce da shi amma ba kuma musulmi bane kaman ka so ba wa kafiri ka wannan ba za ka ba da shi dole ba musulmi bane bai hau kan shi ba bil karabati da kusanci akwai wanda za a ciyar da kusanci kalauladi kamar yaya wa birriki hakanan kuma za a fitar mashi don bawanka ne kan abidi kamar bayi wa migairihi ma da waɗansu su wanda ba bayin ba ba wata ba ne kan zaujati kamar mata wa hadimi hada hadiminta wanda ta ɗauko yana mata hidima wa in kanar maniyatan ita matan nan yake so ya lada karkace ta ai mata na mawadaciya ce bari ni ba ruwana a'a ko mata tana da wadata dan in tana mata komin wadatanta ciyarwanta bai faɗi a kanka ba sau da haka nan zakan fiɗi bai faɗi a kanka ba wa na cewa da muka yi waiwaye yake yi adal musulmi alhurri almukallafi shine ce ilah adal musulmi alhurri almusulmi almukallafi annabsi duka hadde zuwa ƙarshe ya ce ilah zuwa ƙarshe ma'ana ita razan dan tsaro ne wato kiyayewa min alkafiri yana so nuna maka banda kafiri warwake ki banda bawa wal musirin da marashi wanda matalauci ne ba ya da shi gaba daya fa inna la tajibu alaihim waɗannan mata wajaba a kansu ba wal musiru ay musiru wanda mawuyacin al'amari usru wuya wato shi ya wuce fakirin ma ya wuce miskini musiru ne ma tsanani ya kai inda ya kai tsanani musiru mawuyacin hali ya shiga huwa allazi shine wannan lablu shay'un wani abu bai saura ba lablu an sa'un sa'i ɗaya bai saura an kuti an yau mai an waye gari ko gwangwani ɗaya ne shinkafa bai da shi bai da nadawa bai da komai to shine ake ce musiru wala yajidu sannan bai samu man yusallifu iya wanda bai ba shi rance to shi wannan da kan fidiri ya waje ba kan ya faɗi a kansa alhamdulillah نعم ايه مؤثر مؤثر اسم المفعول wannan ba tambaya ko ya shiga ta shiga na'am kaya kenan tun da shi wancan wanda ya fidda zakka din shi yana da wadata shi ma wanda aka ba a ba da fakirai sun gare ne a garin ai sai in dai fakiran sun kare da miskinai da aka ce a bayar sannan ko da yake can ya ce harkan ba fakiri wa in kana yamliku nisaban amma ya ce la yakfihi da aishi wala ni iyalihi ne saraka akwai abin da masu kudi suke wannan dabara suna yin haka sai su ware kudin miliyoyi sai a ce ungo ka kara jani shi ma in ya ware ya baka to wannan musaya ne sai in an rasa waɗannan nau'o'in da Allah ya ce a bayar guda takwas ɗin Mm. Mm. To, shi ma dabara shi ne karɓi bashinsa. To, wannan za a samu ruhusa a kai. Misali ka fahimci bashin nan naka ba ta yadda zai ya biya. Duniyan nan ba yadda zai ya biya. Sai ka ware zakkan, ka ce to wani gashi kuɗin zakka ne, ka karɓa ya to ba ni bashi na. to shi kenan amma abin da ya fi kyau ya je ya ranto ya baka shi ya biya da wancan idan ya je ya ranto sai ya baka sai ya biya da wannan ka bashi din kaga ainihin kuɗin bai dawo wajen ka ba kamar yanzu misali kaga an ce bai halatta amma wanda kake ciyar da watakka to in ka duba ashirin mutum zai ce amma sai zama matarka tana da kuɗi sai ta fi da zakka an ce ka taba mijinta don kare ciyar da ita to amma sai ta bayyana cewa mijin nan na bayana cikin wani matsala ya ci bashi ana so a daure shi cuto mai gida ga zakan nan na fidda mijin biya bashin ba za ta bashi ba a yanzu zo mata cefane da shi abin da ba a so karkaci zakkan mu je in biya bashin nan kaga ga bashin wani wannan yayi shafi nawa